أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata 27 da watan jumadal ula bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da 400 shekara 45 wanda ya dace da sha ɗaya da watan goma sha biyu watan Disamba, miladiya dubu biyu da ashirin da uku idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na kowane mako da muke gabatarwa a wannan masallacin na Alfurkan da yake wannan unguwa ta tudun Morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar, inda muke karanta littafin babban malami ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala litafin da aka fi sai da adda'u wad-dawa wanda wasu ke kira da al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta da kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata ya karfafe mu har zuwa mutuwa akan wannan aiki yau za mu tashi darasi na 36 a jerin darussan da muke gabatarwa muna nan dai har yau akan raddi da malai yake wa mutane bisa wasu mummunan ɗabi'u da kuma aqidu da i'tiqadat da suke da shi wanda ya saba ma littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tuke bayani a wancan sa a wasatin da gabata akan maganar Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yarda wanda al-Imam Ahmad ya fitar da shi wanda al-Imam Ahmad ya fitar da wannan wannan bayani kuma Ibn Jarir al-Tabari ma ya kasa cewa fa hadha Siddiq radiyallahu anhu yaqulu wadattu anni sha'ra fi janbi 'abdin mu'min yace wadattu da na yi guri na gwammace shi ne wadattu na yi gurin a ce an ni sha'ara ni gashi ne fi janbi abdin mu'min a cikin jikin bawa musulmi ina ma a ce ni gashi ne a jikin bawa musulmi da yake bautar Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah zai sa ya tsira a inin alkiyama wannan da asarkin al-Imam Ahmad ya fitar da shi malaci wa zikira anhu wa zikira anhu an rawaito an hakaito daga daga gare sa annahu kana yamsiku bi lisanihi daga shi dai har yau Abubakar ne Siddiq Allah ya kara masa yarda sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake sa a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul layl ubangiji ya tsarkake abubakar as-siddiq bayan Allah Allah ya ce fa anzartukum naran talazza yace la yaslaha illa illa al-ashqa alladhi kazzaba wa وتولى وسيجنبها الأتقى malaman ta suka ce al-atqa anan ana magana ne kan Abubakar Siddiq وسيجنبها الأتقى الذي alladhi yu'ti malahu yatazakka wanda yake bayar da dukiyarsa dan ya tsarkaka wannan yaban fa Allah yana yi ne akan Abubakar Siddiq alladhi yu'ti malahu yatazakka yana bada dukiyar Allah ce dan ya samu tsarkakuwa a ƙarshe Allah ce famali ahdi min indahu min ni'matin tujza ba wani bane yake da wani abu a gunsa wanda yake rama masa a illabtigha wajhi rabbih al'a yana yi ne saboda samun yarda ta Allah subhanahu wataala duk abin da yake Allah ya yarda dan sa yake yi dan ya samu yarda sa ne sai Allah ce wala sawfa yarda da sannu kuma Allah zai ba su har ya yarda to shine fa yake cewa nayi gurin a ce ni gashi ne a jikin mutum mai imani kuma yau yake kana yamsiku bilisanihi yamsiku bilisanihi yana riko da harshensa yana kama harshensa wa yaqulu yake cewa hadha awradani almawarid wannan shi ya jayo min za a yi min misali za a yi bincike na za a tattau za a za a bincike ni wannan shi zai kai ni zuwa ga abinda zai sa a yi bincike na wa kana yabki kathiran ya kasance a babakan siddiq yana kuka kukan kuma kathiran mai yawa mai dimbin yawa wa yaqulu yana cewa ibku kuyi kuka a babakan siddiq yana yin kuka wa yaqulu yana cewa ibku kuyi kuka fa in lam tabku fatabakau in ko ba kuyi kukan da gaske ba in ba kuyi kukan da gaske ba to ku yi kukan ne fata ba ka ku zubta hawaye ko da ku ku kuka na zuciya ba wanda ya fi kuka na na hawaye to malaci abauka ke cewa ku yi kuka wanda yake na na hawaye saboda tunanin irin abin da ake fuskanta da kuma irin abin da ake nema da irin abin da Allah ya tanada a gobe alkiyama وكان إذا قام إلى الصلاة har yau dai Abubakar Siddiq ya kasance idza qama ila salati in ya miƙe ya tafi tsaye zai salla ka annahu udun min khashyati Allah azza wa jalla yadda yake da khushu'i yake natsuwa yake dan barewa wa Allah subhanahu wa ta'ala yake makale ma wannan ibadar ta salla to kace sanda ce saboda jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda khashiya jin tsoron Allah akwai khushu'i da Allah ya sifinta masu imani cewa suna da khushu'i a cikin sallarsu to Abubakar Siddiq ya kasance in ya miƙe tsaye za yi sallah to sai ka ce kamar sanda ce da aka tsayar da ita kaga idan ba an taba ta ba za ta mi ba ba za ta motsa ba saboda ya samu ya hana tsira yayin ibadar yadda yadda ya kamata maliki cewa utiya bi ta'irin wata rana an zo masa da tsuntsu shi ababakar siddiq ne har yau fa qallabahu sai juya sa fa qallabahu ya juya wannan tsuntsun thumma qala sai yace sida min ma sida min saydin wala qut'at min shajaratin illa bima dayya'at min at-tasbih yace ma sida min ma sida min saydin ba wani abin farauta da za a farauta ba wani abu a duniya da ake farautowa a kamu ko wata itaciya wa ma qutiat min shajara wa ba wata itaciya da za a sare ta illa bima dhi'at min at-tasbih face sai saboda abinda ta daina na tasbihi jinkirin ta yana yin tasbihi wannan shi zai sanya a sauke ta ko kuma tsuntsu ko wani abin farauta rashin yin tasbihi tozata tasbihi wannan shi zai sanya a farauto sa a kamo sa in har ko zai yi tasbihin to ba za a samu galaba a kansa ba kaga wannan wannan ibara ta Abubakar Siddiq cewa tasbihi ba shakka duk wani abu yana yi wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbik walakin la tafqahuna tasbiha ba wani abu Allah ya ce a duniya face yana wa ubangiji tasbihi yana tsarkake Allah daga ce tasbihi ay yunazzihu subhanahu amma la yuliqa bihi jalla ula yana tsarkake Allah abinda bai bai cancanta a danganta shi da shi ba to ababaka yace babu wani tsuntsu da za a je a farauto ko wani dabba da ake farautowa wanda mai farautarwa yake farautowa ko wata itaciya da za a sare face abinda zai jayo mata wannan shi da yin rashin yin tasbihi in har za ta bauta wa Allah subhanahu wataala abinda yake nihi ba za a ga karshen ta ba da ikon Allah subhanahu wataala to in har tsuntsu ko abun farauta zai shiga hannun mai farautarsa dan baya tasbihi bin babi aula mutunan da yake dan annabi adam mai hankali mukallaf ya shiga hannu idan baya yin askar shi ya sanya musulunci bai yi wasa ba wajen karantar da mu azkar ba wani huri da zaka shiga face akwai addu'ar da ya kamata ka karanta duk inda mutun zai yawaye gari a rayuwarsa to akwai azkar akwai addu'o'i da musulunci yayi bayanin su zaka shiga makewayi akwai addu'a zaka fito akwai azkar zaka shiga masallaci akwai azkar zaka fito akwai azkar duk inda zaka shiga an kai bulaguro an sabke ka akwai azkar kana cikin mota zaka hau zaka shiga mota akwai azkar ka hau gangara a tudu akwai azkar ka gangaro akwai azkar ba wani huri a rayuwa face sai da musulunci ya karantar da mutum addu'ar da zai yi don ya samu kariya da da sharri mutum da kuma aljani ina fata mun fahimta malai ke cewa falamma ihtadara lokacin da mutuwa ta zo masa shine ihtadar alamun mutuwa suka zo masa qala li aisha ta sai ce wa diyarsa aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yarda ya bunayyat yace yake diyata yake diyata inni asabtu min malil muslimina hadhihi al'iba'a yace ni na samu daga dukiyar musulmi wannan al'iba'a alkabba riga da ake haudawa sama yace iba'a alkabba da shugaban ne suke sanyawa ja ta saboda shi jagora ne nawa na musulmi yake cewa ni na samu daga dukiyar musulmi aka bani wannan alkabbar wa hadha wa hadha alhilab da kuma wannan abun da ake kwanin da ake tatsa wazan tatsa ko ai akwai kwanan da masu tatsa suke tatso dono daga gare sa to wannan abun shi ne ake cewa alhilab wa hadha alabd da kuma wannan bawa yace fa asri'i bihi ila ibn khattab ki gaugawa ki mayar da wannan abun gun dan khattab umar da kenan ko wa'annan ababen guda uku da alkabba da aka bani da dukiyar musulmi da kuma abinda ake tatsar nono da shi da kuma wannan bawan da yake min hidima duka cikin dukiyar al'umma akai da aka yi kokari ki maida musu kayan su saboda kadna mutu akwai haƙƙin al'umma akai na mun bai ta bayani ba fa shi bane yaje cikin baitul malan ya dauko ya sa'a dacewar ce aka gani aka saya masa aka basa amma kuma sai kaga tunda dai yanzu zai bar duniyan baya akan khalifanci saka wannan abun bai cancanta ya zauna nasa ba gware ya maida masu shi kayansu in har sahabin annabi da aka bashi cikin aljannatin yana raye saboda jin tsoron haduwa da Allah ya sa yake irin wa'annan maganganu ya kake tsammanin da ni da kai wannan musamman ko mu ga alkiyama ba wannan mutum sai ka iske mutum guda ya waware kudin al'umma a kawo kayan jaha da sunan jaha amma kai suke wasu tsirarun mutane da wasu ce mutum biyar ba shi sama da faɗi da wannan kayan har ta kai yanzu duk abin da za a rabawa a ce an kawo na araba matalakawa in ka tsaya ka mai da hankali ka bibiya sai ka iske jagorin musu ma talaka zuciya da sai an ba su ba ku fahimta ba abu ne fa za a kawo ko ƙoƙon shi ko gwamnati tace wannan abun an kawo a raba ma talaka amma na farin fiddawa wanda ake fara fidda ma sai ka iske jagorori su ake fara fidda ma wannan abu kuma abun da sunan talaka aka kuma shi ba talaka bane amma bakar siddiq ba abun da zai taba imaninsa yana raye manzon Allah ya masa shaidar aljanna su fi a kilga sun fika kilga da annabi masa shaidar aljanna cewa dan aljanna ne kuma kai ka san manzon Allah ba ya faɗin abin da ba haka ba wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha allamahu shadidul quwa wahayi aka masa aka ce abubakar dan aljanna ne kuma Allah ya ba su aljanna har annabi ma yake cewa farkon wanda zai fara shiga aljanna akaf al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabin Allah ya shiga shi da abubakar siddiq idan annabi ko ne annabi zai zo da al'ummarsa ce zai shiga aljanna tare da al'ummarsa idan manzon Allah shiga aljanna wanda zai biyo baya bayan sa shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Allah to amma gashi yana taka tsantsar game da dukiyar bayin Allah shi sa ba hadari mafi mafi girma a rayuwa ba hadari mafi girma a rayuwa kamar Allah ya jagorantar da kai al'umma ki zamanto kana kha'inta sacin haƙƙinsu abin da yake nasu ne da sunansu kuma ya zamanto kai ma kana amfani da wannan abu a lokacin mutum aiki a bashi motar service mota ce ta aiki amma sai kaga an kare doko ko kwanonin tuwon biki kwanonin biki eh tuka tukanen biki da wannan motar kaga mutum yayo ya yayo order ko yayo loading tawa daga gona da motar service ya ka gidansa na rantsi da Allah in ka je kiyama sai kawo Allah bayani ta ɗan ƙasa ce ta mutane ce aiki aka sanya ka da ita ba ta amfanin kanka ba ce ta amfanin al'umma ce da motar service mutum ya kai mata ce kasuwa in ya je sai wa Allah bayani lokacin da baka saka service din ba an baka motar ba baka ba kayan al'umma na al'umma ne dai daga cikin magabata an sanya shi jagora kuma manta ba koyi zaman tuba dan Abdulaziz idan matarsa ta aikin yaron sa na gida yazo gunsa a office ta gwamnati to sai ya kashe fitilar ta gwamnati ta kasa sai ya kunna tasa sai ce wannan kalanzirkin ana saye da kudin talakawa abinda ka zo mu tattauna da shi kuma abu ne wanda yake na iyali da haka ni ya shafa bai shafi al'umma ba bai da alaka da al'umma shi yasa ya ware fitila ta ta musamman da zai dinga amfani da ta lokacin da iyayen suke da bukatar wani abu a gonsa yau haka muke rayuwa yanzu motar motar gwamnati da ba a amfani da ita wajen sarrafa harka ta gida kadan ne kadan ne wallahi ba abu mafi musiba ma kamar cin kudin al'umma ko a doke ka aiki ana biyan ka ka kasa tsayawa ka wa wannan al'ummar aiki wallahi khiyana ce yaudara ce kuma sai kawo Allah bayani gobe alkiyama duka duba a kaida ta aikin gwamnati karfi nawa ake shiga ake fara takwas ake fara aiki kenan ya kamata kafin takwas kana ina kana ma'aikata ko to dan Allah haka ma'aikatan mu suke aje kafin aje lokaci ya huce wani fa sai bayan awa daya wani sai bayan awa biya je wajen aiki kuma kafin lokacin tashin baya yi ya taso ko yana cikin aiki wa al'umma sai ya aje wannan aikin ya zo dauko yaran salakwal idan fa aka ce an doke ka aikin gwamnati abinda wasu gano ba shine wannan wunin naka an riga an sai maka duk abinda ya shafi naka ka haƙur ba wannan lokacin ba sai in ka sauka kana hidima ne wa al'umma in ko ka fita in ba ibada bace kai minti biyar a bahurinka ba wallahi zaka yi wa Allah bayani wannan iya nasiha ce ta kuma fatan mu shine a gyara fatan mu shine a gyara saboda abun baka da abun da zaka faɗa ma Allah gobe alkiyama ba mutum bai da shi in kana son ka yawo da iyalinka a tai ai shopping sai mota taka ta kanka a baka don bonde sense saboda aikin al'umma ne haka wannan abun bai kamata ka sarrafa shi wajen amfani kanka ba amma a tayi da motar service gona a tayi da motar service a harka naka na kanka wai baka dama ga abubakar siddiq riga ce aka so masa yana halifa ya dinga sanyawa don ya zo majalisa da kuma abun tatsar nono da kuma bawon da zai dinga masa hidima to kuma yau yana ganin ya zo ƙarshen rayuwarsa sai ga abun da ya cancanta wannan kayan ba nasa bane gware mai da masu kaya kayansu dan Allah haka muke mu yanzu ai mutun ya san zai retret zai tahi retire to wasu ababen ma Allah dai ya sauke ka a kayan gwamnati mutum yake awon gaba da su sai ya mera shi kayan sare sai mutum ya mera kayan gwamnati nasa kai saboda Allah dan Allah kai wa kanka adalci a zo kiyama ta cikin taron al'umma a ganka da abin da kafi karfin sa duka bai kai jika 500 ba karo ko sana al'umma kuma duk ɗan ƙasar nan na haƙi akan ka akan sa kawo kanka adalci yanzu duka kasar nan ita ta ce tana buƙatar ta biya ta ya za ka yi ni gare ka wanda za ka biya wannan aiki ni ka mallaka wani aikin alkhairi kai wanda zai iya biyan bayun Allah akwai fa wanda har yanzu bai taɓa more kayan gwamnati kasar nan ba wallahi har yanzu akwai ayyukan da ba su ma san me ake cewa gwamnati ba kuma duk wata jiha a kasar nan sai da aka yi direction regional ta kowane bangare santi akwai a education akwai transfer akwai ta kowane bangare sai da aka yi direction regional saboda su wakilci minister a amina a jihar amma kuma mutane na can cikin daji wasu abin da ke faruwa ba wallahi ku yi wa Allah bayani Allah ya samu wani lafiya malai ke cewa wakala yake cewa wallahi ina rantsuwa da Allah laurittu anni kuntu kuntu hadhihi ash-shajara yace na sai ne guri ina ma a ce ni ce waccan itaciyar tu'kal da ake cin kunnanta wa tu'dar da kuma ake sare ta ina ma ba a mutum ba Allah yayi ni da za a tsira ni ainihin hisabi kasan ba abinda ke tada wa sahabbai da hankali masu imani shine bai kai tsayuwar su gaban Allah subhanahu wataala ba kai karan kanka abinda Allah yace kai baka da tabbacin ya samu shiga to ina da a ce kuma ga haƙin al'umma kai kanka baka kare ba kare da jidalin kanka ba sallan nan da ya aka karasa ta azumin nan ya aka karasa sa abinda Allah ya ce kai cikin kashi 100 kashi nawa kai nawa zaka baka kamaki yanzu da abin kowa ya zauna yau kansa lisahi cikin aiki 100 misali kaddara a ci abubuwa maki 100 ne a ce kowa ya ba kan san maki akan aikin alkhairinsa to ina tabbatar muku akwai wanda sifili ba zai samu sifili sifili sifili da digo sifili sifili 30 ba ba zai samu ba 0.0030 ba zai samu ba cikin 100 to yace sai ne gurin a ce ina ma a ce waccan itaciyar da dabbobi ke tawa su zaka su ci kunnanta a ina ma a ce ni ce da kuma ake sare ta aje ayi amfani da ita ina ma a ce wannan ita dine wannan itaciyar saboda jin tsoron haduwarsa da Allah subhanahu wataala kafa kuma tafa da cikin aljanna a hannunsa an fa bashi cikin aljanna ya rike amma kuma yake wannan maganar wa qala qatada al-imam qatada yake cewa balagani anna ababakr qala ya isan min sako ya zo min cewa ababakr as-siddiq Allah ya kara masa yarda ya ce wadittu anni khadratun tu ta'kuluni ad-dawab yace sai da nayi gurin ina ma a ce ni ciyawa ce da dabbobi suke ci duka wannan fa tsoron abinda zai faru gaban Allah subhanahu wataala inda annabin Allah ya ce hatta annabawan Allah suna cikin firgici a wannan lokaci ana cikin tashin hankali yace sai da nayi gura ce a ce ni cawa ce da dabba take ci a san dai cawa ba ta da hisabi ko ice bai da hisabi to shi babban tashin hankalinsa yanzu Allah ya zo ya tambaye sa Abubakar Siddiq ina ce kaza shin kai kaza da kaza mu duk da cewa ya taba tara sikofin da manzon Allah ce ba wanda zai hada su sai mai imani kuma imani shi ne ake shiga aljanna da shi kuma shi an bashi cikin aljanna amma tsoron haduwa da Allah jama'a wallahi in har mutum yana tunanin hadusa da Allah ko ina rantsa muku da Allah ba tsarin mutum bane a wajen Allah mutum ne mai imani ba wanda zuciya suke firgita yake shiga cikin zillimi da damuwa da tashin hankali a duk lokacin da ya tuna cewa fa zai tsaye gaban Allah ya tambaye sa daga balagarsa har mutuwa sai mutum mai imani in ko kaga baka irin wannan tunani ko to alama ta cewa babu imani a zuciyarka Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya malai cewa hadha Umar ibn al-Khattab wannan shine Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda al-khalifatu thani al-faruq wanda annabin Allah ya ce baya hada hanya da shedan idan shedan ya gansa a hanya kaucewa yake yi alladhi farraqa Allah bihi al-haqq wal-bayn al-haqq wal-batil wanda Allah ya raba da shi tsakanin gaskiya da ƙarya yana cikin al-ashara al-mubashirin bil janna yana cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wata ranar annabin Allah da da shi da Abubakar Siddiq da Umar dan Khattab da Usman dan Affan Allah ya ƙara musu yarda suna saman wani dutse sai dutse dan girgiza da su sai manzon Allah ya buga dutsin da kafarsa yace na tsuya kai dutse baka san waye akan ka ba ai wanda suke akan ka annabin Allah ne da kuma siddiƙi da kuma shahidai guda biyu. Suwaye a abubakar siddiƙi ai kowa ya sansa. Shahidai guda biyu, Umar ɗan Khattab da kuma Usman ɗan Affan. Ya bai wa manzan Allah gudunmuwa ta yadda ba ka tsammani. shi ma an ba shi cikin aljanna kuma yana cikin wa'anda radiyallahu anhum wa radu'an amma ga Umar dan Khattab ya karanta suratul tur wat-tur wa kitabin mastur sai yazo hatta balaga inna azaba rabbika lawaqi' tabbas azabar ubangijinka mai abkuwa ce fabaka dan Khattab sai ya fashe da kuka kadibi irin jarinta da kwarjini da mazantaka ta Umar dan Khattab amma aya cikin Qur'ani san yana sauka yana zubda kwalla wani fa kaga yana bata ne yana yana yana yana jin haushi to an ci su ne a kwallo kaga shi ya bata ne ya dukun dukun ka ce mahaifis ce ta rasu wai an ci su a kwallo amma duk abin da za ka karanta masa na alqur'ani to ba zai ratsa zuciyarsa ba yayi kuma da mu ai Allah ya faɗa shi Qur'ani yana ratsa zuciyar masu imani ne baka Allah ya faɗa a farkon anfal ba innamal mu'minu alladhina idza zukira Allah wajlat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana Allah ce masu imani sune wa'inda idan karanta alqur'ani wajlat qulubuhum zuci tana ratsana tana tsorata tana firkita ana shiga cikin wani wani hali haka yace Allahu nazzala ahsana alhadith kitaba takshairu minhu masali takshairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum masu jin tsoron ubangiji cikin laushi yake yi in ana karanta qur'ani in ka ji ana karanta Qur'ani baka ji yana ratsa ka to tun wuri ka je kasuwar sai da imani ka soyi imani to ga dan Khattab ya karanta sura Qur kawai mallan sai ga ya fashe da kuka to ai gabani dan Khattab ya fara shugaban halitta ya fara ya taba kira Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace iqra alayya alquran karanta min alqurani Abdullahi yace wa manzon Allah ma'aikin Allah yanzu Qur'anin da aka samkan maka ka koya mana bani na in karanta maka Qur'ani yace ina son na ji wani na na karanta alqur'ani kaji mu zan Allah fa aran duk duk duk sautin aran ba wani aran ma a duniya da ya kai manzon Allah zaki da sauti mai kyawu wajen karatun Qur'ani ba duk duniya billahi alladhi la ilaha illa hu duk alarmomin duniya gaba daya a tara su kaf ba su yi zaƙin sautir manzo Allah ɗaya bisa ɗari ba wallahi wajen karanta alƙur'ani ba su yi ba amma sai ga annabin Allah saboda tawadu da kuma cewa ƙur'anin ka ji ka saurara ma ka ji wannan sauraron ma ibada ce sai ce karanta min yace sai na fara karanta wa manzo Allah suratul nisa niki tarero ƙur'ani kada ka san da Abdullahi dan Masudi shi ma ba karami bane gangaro ne ka hegwani ya san qur'ani ciki da waje ya san ba wata aya yace a qur'ani face ya san inda ta saka kuma akan wanda ta saka duk wata aya a qur'ani ya san lokacin da ta saka akan wa ta saka mi take bayani duk ya sani tarjumanul qur'ani kenan Abdullahi dan Mas'ud afa miki Abdullahi dan Mas'ud ba dan Abbas ba yace sai na fara karanta masa nisa'i sai na zo can fadar Allah lake tafa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yace sai annabin Allah yace min ya isa ya isa haka ya isa yace ina juyawa sai daga manzon Allah yana zubda kullaye yana kuka in annabin Allah zai zubda hawaye an karanta Qur'ani kaga ya ratsa sake nan ko sai na da mu ɗan zamani fiki-fiki ko ba yanzu kaga wallahi alazim malam Jabir akwai wanda dai kuka dai na Qur'ani bai taba sashi kuka ba amma diyar cikin sa sai ta sashi kuka diyar cikin sa ta gasa masa aya a hannu ga yazo da shi kai yana hawaye ai duk wani isharar masallaci sai ya share kasuwa kaga yariya karama shina son shina son ta ya sa kuɗi ya auta ki zama hankalinsa duk ya tashi kuma sai duka yi jarraba ta zo ta hau a kanta in ba ita matsala ce ya yi mata kaza ya kai uwarce haji ya yi babanta kaza ya mata amma duk da haka ta ƙi son sa amma ba ƙur'ani ƙur'ani to ko su da suke karanta da yanzu wanda suke bada ta a harami dai ko ƙarshe dai ko ɗakin Allah to ko shi ke karanta ta ke karanta ayoyin to ba zai ji komai ba ka san akwai wani dan Afirka da yaje ko dan Niger ne ko dan Najeriya je aikin haji daga ana tara umara ce yace daga ana karatun Qur'ani Laraba na ta kuka yace zulubin su yawa gare shi ashe sai Allah lagi aga sa kare shi a tabbisa abin da ake faɗa bane ya sani bane ya sani bane to ga annabin Allah ya fashe da kuka to dan khattab ma da yazo yace da yazo fadar Allah inna azaba rabbika lawaqi kuma malahu min dafi' babu abinda zai tunkuɗe ta inci Allah babu wani abu da zai hana mata faruwa sai fashe da kuka fabaka malan kawai sai shiga kuka washtadda buka'uhu kukansa ya tsananta hatta mar da sai da ya kwanta bai da lafiya saboda tsabar kuka kawai malam kuka yake har mushin lafiya ya kama sa wa'aduhu sai ga mutane suna ziyartar sa ana zuwa ganin sa bai da lafiya ya kasa yi tuwa gida dan khattabu fa wanda an bashi cikin aljanna malam cikin aljanna aka bashi amma ya karanta ayar ta hana masa natsuwa gaba daya inna azaba rabbika lawaqi ya san ya kamar ya san waye Allah kuma ya san abin da Allah yake iya yi ba a ce gashi ya shiga ga hannun Allah subhanahu wataala sai abin da Allah ya yi wannan yasa yake ta kuka har rashin lafiya ya kama sa har ta kai ana ziyartar sa ana zuwa gidansa ganin sa bai da lafiya mun bai ci wannan zancen Umar dan Khattab ne fa kai malai ce wa qala libnihi wa huwa fi fil maut ya ce waɗannan su lokacin da yake cikin alamun mutuwa ba ya ga mutuwa ta zo da shi ta zo masa ya ce wai hak cetonka da a haddi al'ar ɗora kuma tuna a ƙasa a sahu an yarhamani ya ce wala Allah Allah ya tausaya min ya ce wala Allah Allah ya tausaya min magabata fa su su in ana karanta Qur'ani in Qur'ani ya ratsa su kamar ba su ma suke yi bayar ta kid dagiya ta salaf da manzon Allah cewa kun sa akwai abin da ake cewa jazaba ko ka san jazaba sai jazaba Allah ka san jazaba wala jabir jazaba shi mutun ya imonce ya fadi ya stressa a saboda abin ya ratsa shi rasa inda yake to su sahabbai da annabi ba haka suke yi ba a'a kuka suke yi kuka suke yi amma dai an taba samu magabata ciki wanda suna karantawa kamar har ta kai su da mutuwa akwai wanda ake cewa zirara mutum ne wanda malami ne wajen karatun alkur'ani mai girma ya doko abin nan ibn abid duniya ya ka tarihin yake cewa ya doko suratul mudaththir mudaththir can da yazo fa iza fa iza nuqira fi naqur anan nan take kama jiki ya yanka jiki ya fadu abinda akai moto sa kenan firgita yayi ya tsorata Allah yana magana zamu zo nan daga in Allah da cikin karatun daura da zamu yi zamu karanta hadisin yadda ake baiwa mala'iku wahayi alan gaba ɗaya firgita suke zubewa suke ba wani malaka zai tsaya gaba dai kowa faduwa yake in Allah zai kawo aya zai bada wahayi dukkanin su firgituwa suke yi su tsorata su razana to jin wannan fa idza nuqira fi naqub yasa ya kama jiki ya fadi ya mutu to mu fa yanzu sai ga sai mutun ya karanta qur'ani ya kaji dace ni na sauke na sauke musamman ma a tahajjudi da tarawih an ce mun sauke kuma ba abin da ya kara mai fa wallahi sai da gawa ni abin da kasance sai dagawa amma abin da ake bukatar na hararo ma'anar na mutun ya ji hara sana ya kirgita babu wallahi saboda ba ai ba qur'anin karatun tadabburi ba ai da musu ake ka dinga tadabburin qur'anin afala yatadabbaruna alquran tadabbur ake suka dinga yi ai kaga Allah ya ba mutun qur'ani bai tadabburi ko to hanya ce ta shahalaka wallahi hanya ce ta mutun ya halaka duk wanda Allah ya bai qur'ani to an ba shi hanya ta yi tadabburi fa akwai sahabban da sai mutun ya kwana dare na karanta aya guda annabi ya taba dare guda yana sallah da aya guda aya guda yake ta maimaitawa saboda cikin ta akwai sako shi yasa duk kullum nake cewa ba sabta qur'anin ba a'a hararo ma'anar kaga ce a mun sauke mun tsaye to ko sauke sai ni yana mun kafin ka sauke an riga an sauke ba haka bane kafin ka sauke ka riga an sauke dubune milka wasu sauka ma suka yi wallahi kai ko biyan ka ba za ka yi ba na su imamu shafi abinda suka yi ba za ka iya yi ba shi sallah ta dare kullun qur'ani ne duk tsini sai ya karanta qur'ani malam jabir raka'a bi yake yi a duk dare raka'a farin ya karanta nisfi raka'a ta bi nisfi a watan ramadana kuma kullun sai so bi yake saki qur'ani a watan ramadana kullun kuma qira'a ma at-tadabbur yana karatun kuma tare da dabburi to ai ba hikima ba ba Allah bai sauka da kwanda a sauke ba duk wanda ya je gaban Allah dan bai sauki Qur'ani wallahi Allah bai kama shi da laifi amma abinda Allah bai kama ka da laifi ka karanta ba kai tadabburi ba ka karanta ba kai tadabburi ba to me yake sa suna faduwa suna firgita tadabburin Qur'ani ne suna hararo ma'anar ne sai mutun ya imagine yanzu gashi kaddara kawai gani gaban Allah shikenan an kare kawai ko kuma ah fa idza nuqira fi naqur ana yin busa cikin kabo to wani hali za ka sance a wannan ya halin ka zai kasance a wannan lokacin sai mutun ya firgita ya tsorata saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala wannan shine ya bambanta mu da da magabata su aiki suke tsantsar aiki ba surutu ba wallahi azim aiki suka yi kuma su akan shi suka rayu kuma akan wannan abun ne Allah ya ba su amma mu kuma sai dan karan uban san yabo amma ba aiki sai sun ayabe ka akan abinda baka yi ba haka iya abin da zan faɗa wa arabu mu shine ku dinga tadabburin alqur'ani ka dinga haka ashabi suke yi aya ɗaya aya biyu sai sun je sun haddace sun san ma'anarta sun yi haƙi su dawo a karanta musu wata amma mufa Allah ya sauwake to don haka jama'a yake cewa qala wailu wailu waila ummi yace naga arkane shine ma'anarsa illam tar illam yaghfir li in har Allah bai gafarta min ba na shiga uku na lalace yadda ba shi ke ta ko in har Allah bai gafarta min ba ai in mutun ya je gaban Allah Allah bai gafarta masa zallatikin sa ba saboda kai kadan karabu kan karabu da zallat da kurakurai duk abinka duk karatunka duk iliminka duk saninka da alqur'ani sai an same ka da wani kuskure na rayuwa saboda kai dan adam ne ajizi ne to abinda ake da bukatar shine bi hanyar da ya kamata ka bi dan Allah ya yahi maka Allah ya gafarta mana wa kana yamurru bil ayati fi wurdihi bil layl Umar dan Khattab ya kasance yana karanta aya ya biya da aya cikin wurdinsa da dare cikin abin da ya fidda wa kansa yana yi na dare wanda mu yanzu ba ma da wannan wuridin musamman ɗaliban ilimi masu karatu tuka muna da matsaloli wallahi malamai masu karantarwa da wa'azi a kullum abin da ya kamata mu mu mai da hankali kansa ɗaliban ilimi shi da yi wa kanmu faɗa mu daina hararo laifin wasu kai ka hararo naka ya shi kenan kawai ka gyara to dan khattabu yana karanta aya wuridin da yake yi da dare yana muraja'a da dare sai ya biya da aya fatukhifihi sai ta tsoratar da shi fayabqa fil baiti ayyaman sai ya zauna cikin gida tsawon kwanaki yu'adu ana zuwa ganin sa bai da lahiya yana karanta kwa da dare sai biyo wata aya sai ta firgitar da shi ya tsorata har ya kamu da zazzabi ke kasa fitowa cikin daga cikin gida har ta kai ana zuwa ganin su wane ya jiki saboda tsabar imaninsu yahsabunahu marida ana tsammanin bai da lafiya ne wa kana fi wajhihi radiyallahu anhu khattani aswadani min al-buka shi dan khattab Allah ya kara masa yarda duka wannan zancen zancen imam qatada ne ke kawo wannan hakaito wannan abu dan khattab ya kasance fi wajihihi a huskarsa khattani akwai wasu tire guda biyu aswadani baƙaƙe min albuka'i saboda kuka saboda tsabar zubda hawaye har abun yayi alama wai kun gane ko saboda zubda hawayen da ke yawan kukan da yake yi har ta kai ta kawo hawaye sun yi alamu kana gani kamar kamar an tsaga abu kuma duk kuka ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi suke cewa idanu guda biyu Allah ya haranta wa huta su idanu guda biyu ubangiji ya haranta wa huta su ba su ba ba huta ta jahannama daga ce idan duk ya zubda hawaye don jin tsoron Allah, jin tsoron Allah ya kama ka, ka tuna laifinka, tarin laifinka, kayi kaza, kayi kaza, kayi kaza, kayi kaza, sannan kuma ka tuna irin na azabar Allah girmanta. Ka diwa cewa in Allah ne fa yafe maka wannan laifin fa, to shi kaɗai yana iya sa mutum ya shiga inda bai iya fitowa cikin jahannama kuma wallahi alazim ko buji da kyau ba wani hadari kamar ka je lahira da haƙin wani akan ka naka in kai Allah gafurun ne yana iya gafarta maka yana iya dibin su ta sakin ka amma kan kuskure ka tafi da laihin wani haƙin wani jere da mahaifinka ne wallahi ba zai yahi maka ba shi yasa manzon Allah ya ba mu labarin wasu mutane guda biyu wani mutum ne ya zo wani gari sai ga wani mutum mai hali ya biyu a ta gidansa sai ya nemi da ya maranta masa kuɗi ya ce bawon Allah ni ban san ka ba ta ya zan ranta maka kuɗi ya kamata ka kawo wanda zai zamanto shaida wakili tsakanina da kai ya ce in baka sani ba Allah ya sani in baka sani ba Allah ya sani kuma ni shaida ta Allah ne ya ba su kuɗin da ya ranta masa akai alkawali lokaci kaza sai kawo kuɗin rada alkawalin zai cika ya kawo kuɗin ya zo ba abin da zai kawo sa jirgin ruwa ne ya zo babu jirgin ruwa da zai ya jira ya ce mun yi alkawari da wannan bawan Allah cewa zan mayar masa da kuɗinsa yau kuma gashi halin ya da ya kasance sai ya samu kututturan ici ko ka ce ka taku haka sai ya daure kudin a jikin wannan itin sai ya ce Allah wannan wanda ya ranta min kudin ya tambaye ni waye shi ya ce kai ne ya tambaye ni wane ne wakili nace kai ne yace ya Allah yadda ya aminta da ni ya bani wannan kudin Allah kamar masa kayansa sai ya juya wannan bawon Allah ya zo inda aka yi alkawalin kudin za su zo mutumin bai zo ba yi gaji da jira yi ga bai zo ba babu dan sako ya mace zai tafi gida sai ga hututaran icen ya ce bari na doka dai tunda bai zo ba akwai larura wataƙila kaga bayan Allah na gari in kullum suna wa junan su uzuri ko kuma abin da ya lalata mu fa yanzu shi da rishi wa juna uzuri ba ma da dire da misalan zarratin ba mu da uzuri ya ce wala Allah akwai abin da ya hana sa zauwa ya kama hanya zai tafi sai ya dauko wannan itacin sai ga wasiƙa da kuɗi ga sunan rubuci cewa mun yi alfi da kiran zo in maye maka da kuɗinka a yau kuma Allah bai kaddara ban samu abin da zai kani ba amma na danka kuɗin a hannun Allah ya kawo maka washe gari sai wannan mutumin ya samu jirgi sai ya zo da wannan kuɗin kuma sai ce wani kaji kaji kaji kaji ji abin da hana ni zawwa sai ce amma na turo sako yace wani ai kudin da ka turo wanda ka baiwa ya kawo an kawo kudin Allah ka dankowa ko to Allah ya bani su yace ina jin tsoron na je lahira da haƙin wani a kaina tsaran jabir kaga magabata wannan su ake cewa masu imani wallahi lazim su ake cewa masu imani mu ka ɗauki rayuwarmu don Allah ka ɗauki rayuwarmu ni ban san abin da ke bani mamaki da mutane ba da jami amshi mi kama wani sai zaman toshi ta amshi mi kama wani ba hau kai ka bashi ba amshi mi kama wani sai zaman toshi ta sai mutum ya yi gere ce Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya akwai akwai musiba kuma malam وقال له ابن عباس عبد الله بن عباس yana cewa da Umar dan Khattab yace masarallahu bikal amsar wa fataha bikal futuh yace Allah ya ce kika ta hanyar kafa garuruwa kuma Allah ya ce kika ta hanyar bude garuruwa da ci su da yaki wa fa'ala wa fa'ala kai kaza kai kaza ta zama su aika da ne alkhairi fa qala sai yace wadittu anni anju ina ma a ce ni dai kawai ina je gaban Allah in tsira la ajra wala wizra ba ladar ba zunubi duk abun da ne kada a bani lada kuskure na kuma kada a bani zunubi ni dai a ce dai in shiga aljanna ina ma a ce in dai tsira gaban Allah ba ladar abun da ne kuma ba zunubi ka hukumanta fa shi ba dai an bashi cikin aljanna a hannu yana wannan guri malai ce wa hadha usman ibn affan wannan kuma usman dan affan ne Allah ya kara masa yarda kana idza waqafa ala qabrin ya kasance in ya tsaya ga kabari ya buki zubda hawaye yake ina kuka ina tana cewa fa gashi wata ran shi ma yar suka kawo wannan za a kawo shi haka duk abin da ka mallaka ba kudin ba matan ba ayyan ba komi ka baro shi ka zo daga kai sai aikinka in ya tuna wannan za a kawo shi kuma gashi nan wannan hurifa karibi ko ina ana sa mata huta amma banda makabarta kaza wajen lantarki a makabarta sai ta kidista balantana a ce ba ya kamata a yi wa mutum a yi masa installation kin kilim ba wani kilim da za a sanya mutu ba wanda za ka ba bannan kuɗi wallahi dan kana mutuwa kuɗin ga sun zama na na su hajjiya ba za ka bani wallahi ba na su hajjiya ai na faɗa haka dai ko ta ai gidan mai kudi dai ake gasar aihuwa su tambare ta ima ta zara iyaji Allah Allah ya datar da mu eh in kaga ana maka retar talaka ne in kaga ana yaji gidanka a ci ta fita ta ta ta ta gidansu ta kaura ta yi tashi baka da kodala ne miskini kake wallahi to dan dan affan Allah ya kara masa da idan ya tsaya akan kabari ya buki malam kuka yake yi hatta yabal hatta yuballu yaballu lihiyata hasse ge manyasa ta jika da hawaye ka ce wanka yayi saboda yadda gemen ya jika da ruwa wa qala yake cewa law annani bainal jannati wan nar da za a ce tsakanin tsakanin aljanna da wuta ba ni aljanna ba ni wutar la adari ila ayyuhuma yu'mar bi ban san ta ina za a yi umarni ni ba aljanna za a kai ni ko wuta gani dai ina ganin aljanna kuma gani ina ganin wutar ina tsakiya amma ban san ba ina za a kai ni yace lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyi ayyuhuma asir yace wallahi da na zabi na zamanto toda na zamanto habbi na zamanto ƙasa gabanin a yanke shawarar ga inda za a kai saboda firgici da tsoron abin da zai faru gaban Allah subhanahu wataala Allah ka samu wani lafiya da kuma nan ya kamata mu kwana ko a kasancewar wannan gaba tana da yawa ta tantance Abubakar Ali bin Abi Talib abinda mun ka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya jidda da imani a cikin zukatanmu Allah ka jidda da imani a cikin zukatanmu Allah ka samu ci nasara tsayuwa gabanka Allah ka muna hisabi hisabi mai sauki ya Allah ka samu dace da karɓar littafin mu na aiki a da hannun dama Allah ka sanya ƙarshen al'amarin shi da shiga aljanna Allah ka sanya ƙarshen al'amarin da dacewa da gidan aljanna duk abin da zai tawo firgici ta tseko a ina alkiyama mu da shigan mu aljanna Allah ka kasa da mu da shi Allah ka sada mu da shi Allah ka samu wani lafiya kuma ka gafarta muna dan uwa in Allah da wannan satin ranar alhamis wannan 14 da juma'a 15 in Allah ya kaddara ya nuna muna akwai daura da zamu gabatar zango na biyu da ci gaba da littafin kitabut tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab da zamu gabatar a masallacin Darul Hadis da yake unguwar Tsimitau a tsakanin sallar magariba da sallar isha da kuma in ayi sha za a dora a samu awa guda don a samu mu samu abin da zamu iya yi Allah subhanahu wataala ya dace da mu subhanakallahumma bihamdika tashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh